ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara yabo da jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya kamo wannan yini mai taron albarka yinin laraba daren alkamis wanda yau ya yi daidai da 27 ga watan sha biyun musulunci watan zulhijja yau hijira da shekara 1445 daidai da uku ne ko hudu? uku ko? uku ga watan bakwai na miladiya hudu. barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masjid darul qur'an wanda ke daura da gidan distinguished senator muhammad dan juma goje da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin mu na aqbaul musallin na babban malami al'allama a sheik alhafiz muhammad sadiq ilmishawi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci a kuma duk yawayar mako irin wannan yini mai albarka a kafin mu ɗora karatu wajibi ne mu yi wa allah godiya da kuma ‘yan uwa bisa addu'o'i da suka sa ɗan uwa malam umar a ciki bisa larura ta jinya da ta same shi to cikin hikimar Allah Allah ta'ala ya karba addu'o'in mu Allah ya baye sauki tunda yanzu ma haka muna tare da shi muna addu'an wannan jinya da aka yi Allah ya saka fara shi Allah ta'ala ya kaddara kafarar zunubai shi da shi da dukkan majinyatan mu gida ko asibiti kuma yanzu wanda suka haka suna halin jinya muna musu addu'an Allah ya ba su lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya ya ba su lafiya Allah ya saka fara ne Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu da rayuwar a idan ba manta ba a makon da ya gabata me shigo cikin akaba ta ta'allaq bi salatil juma'a kusakurai da suka samu ta suke da alaka da sallar juma'a mun karanta kuskure da daya shine a takhalluf anil juma'a kin zuwa sallar juma'a kawai mutum ya doji ki zuwa sallar juma'a domin jirin narko da haɗarin da ke gaban wannan mutum matuƙar bai shigo ba yau insha Allah za mu tashi kuskure mai lamba ta biyu kuma a shafi littafi na ɗari da bakwai wannan kuma shi ne darasinmu na arba'in da bakwai a cikin littafi maliki cewa a tafallin al'aru an yi juma'a wani jama'a daga cikin kuskuren da wa'an su da cikin masana ta ce ba mu gire su ne a rus wanda suka yi angwanci su ƙi fita sallar juma'a ko sallar jami sanadiyar sun yi aure ko kuma a'a da wani hadisi da ake kuskuren fahimtarsa wa'ansu sai su dogara da wannan hadisi wani da aka kuskure iya cikin abubuwa masu haɗari da ya kamata a waya da kuma musulmi da kansu malin da cewa ba ma taɓa wani sha'iru inda tafsirin min al'awam annahu min awamin na wannan kuskure da malin ya ambata an waye tafi zuwa sallar juma'a ko tafi zuwa sallar dabi sai ce da yawa daga cikin awamu gama garin mutane sun tsinci kansu a irin wannan wa kawasu har ma da kiba har ma da wani da su kiba da su mutane wa yastadilu da bi kawai ki sallallahu alaihi wa sallama yadda ke kuka da shi hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ke cewa lil bikr lam yasbiq laha dukhul wanda ya aure budurwa wacce ba ta taba tarewa a gidan wani ba to a sab'an ko ko saba'in wanda ya aure budurwa kuma iya da wata matar ya ƙara ta zama ta biyu aurensa na biyan budurwa ne to sai manzon Allah ke cewa zai tsaya a gunta har tsawon kwana bakwai wasayyib walisayyibi wanda ya aure bazawara kuma allati sabaqal haddukul wanda ta riga ta tare a gidan wani mijin kaddara ko mutuwa ta fito da ita sannan kai kuma ka aure ta kuma tana da wata kana da wata matan ka ƙara da ita to ita kuma shari'a ta ce salasul zaka zauna ka tsaya a gunta tsawon kwana uku ana fahimta budurwa kwana bakwai ga mai iyali ne mace ɗaya zuwa biyu idan ya aure ta ita kuma bazawara kwana uku ga mai iyali ne mace ɗaya zuwa biyu aure wala dalili ala zalika ala sarih lafazul hadith kuma wannan hadisi malice ba dalili bane tunda ba wannan ba wani lafazi da ya fito karara wanda yake nuna cewa wannan ka tsaya saba'an ko salasan din iya nuna cewa har sallama ba har sallar juma'a ba ba za ka je ba ko har sallar jami'a ba za ka je ba hadisin baya nuni ga wannan abin da yake nuna cewa zaka kwana a gunta kwanaki bakwai ba rabon kwana ana fahimta ita kuma ba zawarar ita ba zaka yi kwana uku a gunta ba rabon kwana idan budurwa ce ka gama kwana bakwai gunta sai a dawo kuma a ci gaba da rabon kwana kamar yadda aka saba idan ba zawara ce aka yi kwana ukun ta sai a dawo a ci gaba da rabon kwana kamar yadda aka saba to malamai sun yi ta bayanin hikimomi game da wannan din hikimomi da shari'a ta bada wannan dama na farko suka ce duk wanda ka auro in dai kana da iyali ka auro wata to tana da buƙatar orientation a gidan kuma a galabiya halin iyayenmu da ƴan uwanmu mata musamman wanda kishi ya musu katutu a zuciya da gangan za su ki bayyana mata wani abu don ta dinga faɗawa cikin kuskure suna jin daɗi wa'ansu da yawa ban ce duka ba to shari'a ta san da wannan sai da to kai mai gida ku zauna da kai da ita har tsawon kwana bakwai idan budurwa ce ko kwana uku idan bazaura ce duk wani shigi da fici na gidan da abubuwa da suka danganci girki ne a kula da yara ne a kula da baki ne yane ne yane ne to kai za a koya mata da kanka ka zaunar da ita ka koya mata duk abin da ya cancanta a yi in ma uwar gida ta mata dungushe to dama ta riga tana da ido ko kuma an yi sa'a uwar gidan ahlu sunna ce to kaga ba matsala gida sai da mai da komai da komai ta fawwala wa Allah su cigaba da zamanin musulunci ko da ke bella ya biya ce ai mace ahlu sunna da yake kawai Allah ya mana rahama to wannan iya cikin hikima da shari'a ta ce in budurwa ce kwana bakwai in bazawara ce kwana uku abu na biyu kuma suka ce duk gidan dama da ke ta saba kai da kake zuwa wanda take fitowa kake tattaunawa kake komawa amma gidan ba wanda ta sani ba kai ba ba da san uwar gidan ba ba da san yaran gidan ba ba da san makotan gidan ba to a ce kawai daga zuwan ta ka kaurace mata ka koma wajen uwar gida kun zauna to zaka sa mata damuwa a ranta musamman yan kwanakin farkon nan zaka iya jefa mata wata damuwa da za ta dade bata fita ba to saboda kar wannan damuwan ta shiga sai shari'a ta ce to ka zauna da ita tsawon kwana bakwai in budurwa ce kwana uku in bazaura ce domin ka ɗebe mata kewa kwana biyu uku to ta riga ta fara sabawa sai kuma ta ci gaba da hulɗa da mutane gida ana fahimtar wannan wani iya cikin dalilai da malamai suka fito a ƙarƙashin wannan hadisi na ma'aikin Allah da yake wannan bayani sai malai yake cewa babu babu lafazi qarra a hadisin da yake nuna cewa har sallar jami'i ma ba za ka je ba ko har sallar juma'a ma ba za ka je wa yafassiruhu Anas radiyallahu anhu Anas dan Malik ya masa fassara Allah ya kare da shi bi kaulihi fadin sa da yake cewa min sunna iya daga cikin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam idza tazawwaja ar-rajul al-bikra ala sayyid idan mutum ya auro budurwa kuma iya da mace a gidansa ya ƙara suka zama biyu ko uku ko hudu ba to a kama inda ha saba'an to zai zauna tare da wannan amarya ta su budurwa har tsawon kwana bakwai sannan wa kasama sannan sai a shiga da rabon kwana bayan kwana bakwai ta tashi wai za ta wai za ta zawaja sayyiba alal bakir idan kuma bazawara ka aura ba budurwa bace to ita kuma kama inda ha salasan shari'a ta baka dama matsayin ka namiji ka zauna a gunta tsawon kwana uku kuma ka sama sannan kuma sai a ci gaba da rabon kwana kamar da aka saba walaysa fi hadha ma yadillu ala tarkil juma'a wal jama'a sai ma dai ce a wannan hadisi karra ba abin da ya nuni cewa zaka bar zuwa sallar juma'a kuma zaka bar zuwa sallar jami'i ko da akwai babu ko da ke ma ba ai hakan ba yana tafiya irin irin honi mutum ko a tafi kasar waje masu hali ko a tafi can kudu ga wanda halin su bai kai ba kaga a wannan tafiyar sharholiya ake wa asu da hatta sallar ma an su ba sai ko an tafi ne za a yi hutun amarci da sauransu ma kuma yin zaba kasar kaga irin wannan duk za su shigo cikin wannan in ma a gida baka kaura cewa sallar ba amma a galabiya suna tafiya wannan tafiye tafiyen nasu to wani lokacin addinin ma wahala ke ga masu yi din maki sai ma yake cewa babu abin da ya nuna cewa zaka bar sallar juma'a ko zaka bar sallar juma'a qala ibn hajar mara ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yake cewa yakrahu an yata'akhkhara fi sab'in aw salas an salati lil jama'a an karhanta wa ango kana ji ko ko dake za ku yango ma cikin kuwa a wannan zamanin kuwa ai an wa an wanda yana an wanda yana da wahala kam ana gane ba da ibn hajar yake ko an gwaye an karhanta muku kuma karama ku samu dan jinkiri ma game da sallar juma'a ko sallar jami'a wannan kwanaki kama karama da ba kama kara kuma kama kara to wannan makaruhi ne yaji ibn hajar Allah ta'ala ya kara masa rawa wa sa'iru a'malul bir da duk aikin da kake na alkhairi ko kar aure hana kai da can kai kana kokarin daren fara abin nan zaman masallaci kana tilawa kana darasi kana zuwa nan kana zuwa nan to kana amarya kuma duk sai ka warce kalina kaga wani amarya za ta iya zama wata matsala daban kuma ana fahimta to malai yake ba ma sallar jami'i ba har a'malul bir sauran ayyukan ka na nagarta da kake zuwa wajen darasi ne a wani majalisin ku ne na alkhairi a kaza ne a kaza ne to kada amarya ta hana ka wannan allati kana yaf'aluha wanda waɗancan ɗaiɗaikun ayyuka dama ta gana aikata su an gane ko nassa alaihi shafi'i imamu shafi'i muhammad ibn idris yake cewa ya nassin magana yake cewa وقال الرافعي كما امام الرافعي yace hadha fin nahar wannan ana ma magana game da abin da ya shafi yini tun daga asuba har zuwa faduwar rana wa amma fil layli fala amma in dare ne to ita amare tana buƙatar lokacin ka li'anna al mandub la yutraku lahu al wajib domin abin da ake tsona sunna ko neman ƙarin lada to ba za ka bar aikin wajibi da lidinsa ba an bai fito ganar wakala ibn daƙiƙi al'aidi malam ibn daƙiƙi al'aidi yake cewa afraɗa ba'adul fuqaha wa an su daga cikin malamin fiqh sun yi ifradi ma'ana sun dan wuce gona da iri faj'ala makamuhu indaha ay az-zawja uzran fi isqati al-jum'ah wa'an suna ganin dalili ne wai zamanka abun amaryarka dalili ne mai saka aje sallar juma'a ba za ka yi to ai wannan zamanin dole ma ka fito ai wallahi dole ka fito dama suke cewa abu uku baya haduwa a daki daya da amarya da ango da babu ba su haduwa dole ɗaya da ana fahimta in ga amarya ga ango in dai har za a zauna to sai dai in babu wata daki in babu ta fice za su zama su lafiya amma inda babu to dole an gunye fita in ya ki fita kuma amarya za ta fice ana fahimta to wannan shine abin da masu hikima suke faɗa ukun ba su haɗuwa a daki daya sai malik ce ta wannan suna ganin dalili ne wai uzri ne fi iskatil juma'a har mutum ma yayi sakaci game da barin juma'a wa hadha balikun ta tashni'a wannan abu ne mai muni daga sai wannan daga wannan ya kazanta kwarai da gaske a ce wai dalilin aure har ya saka ki zuwa sallar juma'a wannan ba hujja ba ce an fahimta nan kuskure na uku taruku al-ijtisal wa tazyin wa tatayib wa siwa daga cikin kuskuren da wa'ansu daga cikin musulmai suke samu game da abin da ya shafi juma'a kin yin wankan juma'a da kin yin ado domin juma'a da kin sanya turare da kuma kin yin akwai ana fahimta wankan juma'a da ado ranar juma'a da sanya turare ranar juma'a da aswaki to suna da doriyar lada sosai a kara ne kun da ba juma'a ba ana fahimtar wannan sai ma da ke cewa kasirun minal musallina da yawa daga cikin masallata ya hamilu na misal hadhihi suna suna sakaci da irin waɗannan sunnoni suna sakaci kwarai da gaske ba sa ba su kulawa ta musamman wa hiya min al ashiya allati habbana alaiha shara irin waɗannan abubuwa shari'a ta kwadaitar da mu su ta kwadaitar da mu zama a kansu lamma fil juma'a min al-ijtima' wal tiqa' bain al-muslimin domin juma'a rana ce da ake taruwa dama iya cikin ma'anar sunanta al-juma'a din ke ran da na kusa da lil hajji za a taru a gure ana fahimta sannan kuma ranar da ta haduwar musulmai wanda suke nesa da juna to sai su haɗu wani iya cikin manufar juma'a amma yanzu a galabiya da yake zamani ya zo sai ga ƙasa da kilomita ɗaya ga masallacin juma'a nan ga masallacin juma'a wannan ko ba alkhairi ba ne yawan masallacin juma'a in ba da bukata ba ne ba alkhairi ba a tsari na mazhaba ta imam malik allah ya masa rahama har sun ƙirge masafar da ake so a samu tsakanin masallacin juma'a da masallacin juma'a wa'ansu ma sun ce ana so a samu mil shida tsakanin masallacin juma'a da masallacin juma'a ana fahimta amma yanzu na kusa ga katanga ce ma ta raba ko kwalta ce ma ta raba kawai ga masallaci nan ga masallaci kuma duk ana magana wai sunna aiki wannan ba daidai bane yawaita masallacin juma'a a cikin mutane matukar ba da bukata ba wallahi ba da tsiri bane daga cikin manufar juma'a shine a taru a taru a buɗe a ibada musulmai daga nesa nesa nesa duk a haɗa a buɗe a dunkule waɗanda ba ku ga ba su ga yawan ku su ga taruwar ku domin gabatar da ibadar wannan iya cikin wani bar juma'a amma wani masallacin juma'a yau in ga gani wala sai ka dauka na kamar salati bai da wani kurjinin masallacin juma'a ba wata isasshiya haraba ba wata hasumiya ba komai kawai dan wani kamar salati ne an furta an furta dan can sun yi su ma nan za su yi nasu a shine maganar mana daga cikin duk dalilan da yasa irin masallacin juma'a suke yawaita a wannan kafar a yanzu akwai akwai gasa gasa tana yi akwai gasa wannan kungiyar ta yi kafa nata ita ma wannan za ta ta kafa nata nan ko siyasa idan siyasa ta rabu ita ma sai za ta ta karawa akan wannan tsari wannan gwamnatin ta yi to ita ma wata gwamnati in ta zo sai ta ce ita ma za ta dosa nata ko kuma gasa a gun masu kuɗi wani mai kuɗi ya bunƙasa ya yi masallacin juma'a sa shi ma dama wani iya kishi da shi sai ya ki zuwa gundi ake bukata ya shi ma dole a kusa da wani zai kafa nasa duk wannan iya cikin dalilai da masallatan juma'a sun yawaita ga suna shi yasa juma'ar ma kwarjinin ta ya rabu akan ga dattawa nan shekara 30 ko 40 baya idan aka ce wa juma'a wallahi kamar wata sallar rahabi kamar wata karamar iri za a to amma yanzu gashi nan duk babu kwarjini a cikin wannan ko matsala ce gaskiyar magana a ce kawai duk inda aka kwarta nan masallacin juma'a can masallacin juma'a can masallacin juma'a su kuma iyayenmu malamai su izi bayani a samu su iya su jajirce su faɗa wa mutane gaskiya ai su ne masu jagoranci masalan juma'ar ku duk kuɗin ka an kai masalan juma'a zaka zama limamin sa ne ai baka yi sama ba aikin gaba ne dan siyasa an kai masalan juma'a zaka zo kai limancin sa ne baka yi sama ba aikin gaba ne to su wanda za su jagoranci ba sai su faɗa musu gaskiya nan yayi kusa ku tafi can inda ake bukata ku gina ko kuma aikin lada kawai sai a masallaci ya tsaya ai ba sai a masallaci ya tsaya ba yanzu yanzu ka zo ka siyo buhunan masara ka raba mutane ya muka gina masallacin juma'a ta yanzu ba bukatar mu bane masallacin juma'a ba mu da bukatar sai kuma gaskiya bane tunda ba inda za ka yi tafiyar ƙasa da rabin kilomita a garin da baka zama masallacin juma'a ba rabin kilomita ne ba inda za ka yi tafiya kudu da arewa gabas da yamma baka samu masallacin juma'a ba to kaga ma mu da bukatar su ba bukatar su bace wannan amma har yanzu in kishi ga lunguna wala za ga kamar gasar gina masallaci kwanaki mun dan zagaya da wani bawan Allah nan nan kusa kusa mana wallahi na ga masallatai sun kai wajen biyar na juma'a ne za ka yi sai dan nan giye wayan nan nan zaka yi zaka yi to mene ne wannan maimakon a samu lada a samu manufar abin zai kuma an kuma wani abu daban in gasa ta shigo ko wani abu na nuna isa da tinkahu daga dara wala ba lada ce babu lada kuka babu lada Allah ya samu gani sai ma yake cewa a da yawa daga cikin mutane yawa zuwa ranar juma'a ranar ta haduwa kuma ranar ta iltiqa'il muslimin musulmi su haɗu a guda domin a gabatar da wannan ibada cikin kwarjini da son juna wa qad hadda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an al-ghusl manzo Allah ya kwadaitar a wannan yinin ayi wanka wankan sunansa dama wankan juma'a ana fahimta wankan juma'a sunansa kuma dan juma'ar ake kuma da niyyar juma'ar ake ko da za ka yi wankan ka na yau da gobe na sabulu da soso to wankan juma'a iya nan a matsayinsa da sunna ana fahimtar wannan kuma a takeice dalilin da ya sa ma shari'a ta ce a yi wankan juma'an sunna ne ta bashi wannan matsayin lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ne jajirtattu wanda ba shi mazauna bane ba ƴan maula bane suna fita jeji tsarin ice ne da ne aikin lebaranci ne sun haɗa gumi sosai kuma daidai lokacin za a ce juma'a ta yi a fito a yi juma'a ana fahimta ga gumi ya tafi wajen neman abinci kuma za a zo a ce a haɗa abu ɗaya a yi ibada kaga dole iskar za ta samu wani irin canji to wannan yanayin da yake canjawa idan gumi ya haɗu ga kuma taruwar jama'a a gu to shi shari'a ta ga wannan zai iya cutar da wani irin duk wanda zai zo juma'a yi wanka wanda shine asalin shar'an da wankan juma'a iya nuna jarumtar sahabbai da kwazon su wajen neman kare mutuncin kansu saka ce duk wanda zai zo juma'a ya je ya wanka ma'ana ya wanke wannan gumin in kayan aiki ne ya kwabe sai ya sa masu haske ya zo masallacin juma'a domin a gabaci Allah cikin tsafta da yanayi mai kyau kuma kai din ba za ka zama to ka cutar da wani ba sanadiyar ba ka yi wanka ba ko gumi ya taro cikinka ana fahimtar wannan to sai ma yake cewa وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على الغسل manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar game da wannan wanka wata jammul kuma da ado an ce manzon Allah akwai wata jabbas wanda juma'a juma'a yake sawa akwai ta tafiya taro akwai kuma ta juma'a haka ya ware su sallallahu alaihi wasallam saboda ka idan ka ware rigar juma'a ma kai daidai a cikin kayan ka ka samu sutura mai kyau ko Allah ya hore ma lokaci bayan lokaci ka dinga dinga kaya mai kyau da juma'a to manzon Allah ya kwaitar da ayi ado a ranar juma'a wata tayyib kuma a sanya turare li yawmil juma'a ayi wannan kawai dan yin juma'a fa an abi sa'id an nabi sallallahu alaihi wasallam kana aba sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kare da shi yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala kulli muslimin al-ghusl yawm al-juma'a iyakan kowane musulmi shari'a ta ɗora mai dokar yayi wanka a duk ranar juma'a wa yalbisu min salihi thiyabihi kuma ya sanya daga cikin ingantaccen tufafinsa wa in kana lahu tsibun masamin idan ya kasance iya da turare to ya shafe turaren ana fahimta wannan ma'aikin Allah ne wannan bayani yace akan kowane musulmi yayi wankan juma'a ya duba ingantaccen tufafi daga cikin tufafinsa ya sanya idan Allah ya hore masa turare ma ya shafa turaren sa an fahimta nan wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallama fadin amma aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa al-ghusl yawm al-jum'a wajibun ala kulli muhtalibi cewa shi wankan juma'a wajibi ne akan dukkan baligin mutum yene muhtali wanda ya fara mafarki na shari'a amma sun ce wannan wajibcin ta'kidul istihbab ne iya ƙarfafa mustahabbanci wajibin iya ƙarfafa mai mustahabbanci kamar kace sunna ce muakkada sunna ce mai ƙarfi yin wanka ranar juma'a da niyyar kuma wankan juma'a ana fahimta wa an yastanna kuma ana so ya aswaki yadliku asnanihi ya goge haƙoran shi a wannan yini da juma'a kafin zuwa sallar juma'a wa an yamussa min fi kuma ya shafa daga turare in waje da ku har in ya dashi qala umar ko kuma qala amru amru ai ibnu sal ibnu sulaim amru bin sulaim kenan yace amalu kuslu fawaji kun ga wanka da yake faɗa na irin juma'an nan kafin juma'a wajibi wa amal istinan wa fi amma yin aswaki da kuma sanya turare fallahu a'lam yace Allah ne mafi sani wajibi ne ko ba wajibi ba amma iya cikin abubuwan da shari'a take so a yinin juma'a kai aswaki kafin sallar juma'a kuma ka shafa turare kana da shi walakin haba muhudasatun walakin haza muhudasatun wa qad ittafaqa al-ulama ala istihbabi zalika kullu ila al-ghusl fakhtilifa fi timali ci a ce sanya turare ko aswaki wajibi ne to wannan kama wata falariyar magana ce amma dukkan malamai sun ittifaqi cewa ala istihbabi zalika kullu da sanya turaren da yin asuwakin to abu ne da ake so ba wanda yake ba abu ne da ake so illa al-ghusla wanka ne suka samu iktiyaji cewa an sun ce wajibi ne wa an sun ce ko ba wajibi bane ana fahimtar maganar faqad zahaba jama'atu min al-ulama wa an sun daga cikin malamai sun tafi ila al-qawl bi wujubi al-ghusl lil-jum'a wa sun malaman sun ce kai wankan nan fa da ake faɗa na yin juma'a wajibi ne haka wa an sun daga cikin malamai suka ce wajibi ne kai wanka domin juma'a لثبوت الأدلة المصرها بمن تبتور حجوجي أفيل كرر بوجوب الغسل للجمعة لسينون واجب تنوانك الجمعة ومن ذلك الظاهرية daga cikin wanda suka tafi akan wannan akwai yan zahiriya su daudu zahiri su ibn hazm al al andalus ibn hazm to sun tafi kan cewa wankan juma'a wajibi su yan zahiriya kenan amma yimda wankan juma'a wajibi ne kai wanka kafin ka tafi juma'a a wa hakahu al-khattabi an al-hasan al-basri imam al-khattabi ya hakaito wannan magana daga imam al-hasan al-basri Allah ta'ala ya masa rahama wa kana jumhurul ulama mafi yawa daga cikin malamai suka ce innahu sunna shi wankan juma'a sunna ne ana fahimta wa huwa al-ma'ruf min madhhabat al-a'immah al-arba'ah kuma wani shine sanannen abu a dukkan mazhabobin malaman nan guda hudu tun daga Nu'man bin Sabit shine Abu Hanifa zuwa Imam Malik bin Anas Imam Darul Hijra zuwa mazhabar Muhammad ibn Idris Imam Shafi'i zuwa kuma Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya kara musu rahama to duk a fatawoyin su sun ce wankan juma'a sunna ne ana fahimta amma dukkan su kuma suna cewa sunnar muakkada ce sunnar mai karfi ce tana cikin sunnoni masu ƙarfi yin wanka domin yinin juma'a yin wanka domin tafiya sallar juma'a ana fahimtar wannan sai maliki cewa wakalu almurad bil wujuh fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam abinda ma'aikin Allah yake nufi da fadin cewa wajibi ne shi wankan juma'a din al-ghusl yawm al-juma'ati wajib ala kulli muhtalim cewa wanka domin yinin juma'a kafin juma'a wajibi ne akan dukkan baligi iskita ta'akkudul istiba wannan wajibin iya nuna karfafuwar mustahabbanci karfafuwar mustahabbanci ana fahimta ai ko alqur'ani ne ba dukkan amru bane yake zama wajibi akwai amru bin akwai amr wanda yake nufin al-ibaha akwai amr da yake nufin at-takawin akwai amur da yake nufin at-taswiya duk qur'ani yazo da wannan yanzu misali qur'ani yana cewa a da yake magana game da azumi fakulu washraw hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr aka ce ku ci ku sha wannan umari ne kuma wannan ku ci inji Allah ku ci ku sha tun daga faduwan rana har sai alfijir ya fito yanzu wani ne cikin mu in azumi yayi daga faduwar rana har ke tuwon alfijir iya ci iya sha bai tsaya eh ai babu ko to kaga umarni ne abinda malamai suka ce wannan amrun ne na almubaha ma'ana daga faduwar rana har zuwa ke tuwon alfijir ya halatta ka ci a duk lokacin da ka samu dama amrunil ibaha ana fahimta akwai kuma amr na takawi umarni ne amma kuma tsoratarwa ta cikin umarni inda Allah ta'ala yake cewa a faman sha'a falyumin faman sha'a falyakfur kaga falyakfur ka je ma ka butu jiwa Allah kaga umarni ne amma kuma tsoratarwa ce ba a sai ka je ka butu jiwa Allah ba a tsoratar da kai akwai kuma amur na tasuya umarni ne amma kuma kai wannan ko kai wannan duk daidai duk wannan malamai sun fito da shi to anan sai malai ya ce umarnin da manzo Allah ya ce wajibu ala kulli mutallimin to iya nufin ta'akkudul istihbab ne istibabin da yace ayi wankan juma'a to mai karfi ne ma'ana sunna ce muakkada ne wal amru fi ba'd al ahadith masruf min al wujuh akwai umarni da yawa da yake zuwa a wasu hadisai to sai malamai suke wani umarnin ya juya daga wajibin ya kuma musabanci ko sunna wa hikmatu mashru'iyatul ghusl was-siwak malaki hikima wajen shar'anta shi wanka da aswai wata tsayi da kuma sanya turare wata jamil da kuma yin ado bi ahsani thiyab yawmul juma'a ka sanya tifa mafi kyau cikin tufafinka a yinin juma'a yace hikima wajen sanya wannan kai wanka kai aswaki ka sanya turare ka sanya kai ado da tufafi mafi kyau yace an yakuna musalli ala akmali hali akai shi mai sallah ya zama to cikin kamala cikakkiyar kamala an gane ko wai ɗaya bigi kuma ya zama to cikin yanayi mai kyau in magana zai yi bakinsa iya da yanayi mai kyau fala ya ta'adda bihi ahad wanda ba zai cutar da wani da yake kusa da shi ba wali anna al malaika taqifu ala abwabil masajid domin malai yace malama abuwan malaiku suna zama a kofofin masallaci a ranar juma'a duk kofar shiga masallaci to akwai mala'iku a zaune yaktubuna al-awwal fal awwal suna list na mutanen da suka zo daga wannan siwa kuma wancan satin ai mun faɗa cewa ga irin farla da manzon Allah ya faɗa na duk wanda ya zo masallacin juma'a da wuri sa'an farko kaman yayi sadaka da rakuni sa'a ta biyu kaman yayi da saniya sa'a ta uku kaman yayi sadaka da rago sa'a ta hudu kaman yayi sadaka da kaza sa'a ta biyar kamar yayi saka da kuyi haka ma'aikin Allah ya rarraba wannan abu to anan ma ga wata fallar da bata zo a wancan hadisi duk wanda ya zo masallacin juma'a to duk sa'ar da ya zo sai mala'ika ya rubuta wane dan wane dan wane ya zo masallaci a daidai lokaci kaza sai ya rubuta a rajistar suna nan suna ta rubuta awwal fal awwal fal awwal fa rubbama safahu aw lamasuhu akwai yiwuwar ma ku gaisa da mala'ika baka sani ba akwai yiwuwar ma ka gogi juna da kai da mala'ika baka sani idan kai dan duku nuni ne ko gaisa da mala'ika ka ga ba za ka so kai labarin ka can ba ko ko za ka so a ce wallahi wannan dan duku nuni ne Allah muka yi musabi hadisi ka ga ba dai amma kana cikin yanayi mai kyau a yi masabiya da ko ku haɗa jiki da mala'ika har ma ya ji ƙanshin jiraran ga wani abu ne mai kyau zai kara ma mutunci da kima da da da kurjini ana fahimtar wannan to sai malik ke cewa ah wal malaikatu taqifu ala abwabil masjid yaktubuna al awwal fal awwal farubbama safahu aw labasu wanzur al muhalla wa nail al awqar wa sayl al jiwar wa tamamul minna duk wannan mala ya kawo wannan littafi domin ka duba akwai ƙarin bayani a cikin waɗannan abubuwa sai yake cewa kuma a wata maganar wannan mala'iku daga zarar liman ya shigo to shi kenan za su rufe rajistar su duk wanda ya zo bayan zuwan liman ran juma'a to baya cikin rajista in za a kai rufar wajen Allah ba shi a ciki ta kwanai ba karamar asara ba kuma wa'ansu da yawa abinda zai hana su zo masallacin wallahi shiri da shi ba wani dalili bane karɓar da a shari'a wani kira ne wani kallo ne wani shiriri ta ce ma duk har sai liman ya zo ya shigo masallaci ya fara kutuba wani ma sai ya ji liman ya sako daga mimbari an fara iqama sai ya dauko sallah ya shiga masallaci shi kawai baya san bata lokaci ai akwai zaman kabari gwai ko ba ka bane Allah ne kadai ya san shekarar da zaka kuma baka isa ka je ka gaji ba dole sai yanda aka yi da kai kwara ma nan yanda zaka yi lada za ka ƙara wa kanka mutunci za ka ƙara wa kanka kima za ka ƙara wa kanka ana fahimta kuskure da hulu tarku tabakir li salatil juma'a rashin zuwa masallacin juma'a da wuri tabakir gine samman ko kai jijjibi da to rashin zuwa masallacin juma'a da wuri ma kuskure ne laqad ta'awwada an-nas al-yawm ala ta'khir al-qudumi ila al-masjid yawm al-juma'a mala yace mutane ma sun saba da yawa a sun saba da yawa daga cikin mutane sun saba samu jinkiri da rike zuwa masallacin juma'a da wuraren na juma'a wannan ya zama jinin jikin wani kuma ba su ma damu ba wani sai sai ya manta rabon da yaje ya kudu ba a masallacin juma'a wallahi ko musulmi ne yace wani sharman ka je ka zauna ku ji kudu ban liman a yi ta larabci a fassara da ta hausa har ka ɗauki darussan da ake so ka ɗauka a kudu ba yau sharman ka da kai wani wani sai faɗa ma doguwar tazara ga rabu da wani kaga wannan ba karamar hasara ba ce ba bal inna minhum man yusalli ba'da tulu'il imam al-minbar wa asma kawai suna tahowa masallaci ne suna haduwa da masallaci bayan liman ma yazo ya hawo minbari duk wannan farlo ne ta sadaka da raƙumi da sa da rago da kaza da wane ne da rubutan mala'ika duk ba ka in dai sai liman yazo ya hawo minbari sannan kawai duk wannan falar ba ka yi wa minhum man ya'ti wal mu'azzin yuqimu lis-salah wa an ma zai zo masallaci wani ma zai zo masallaci liman ma ya sako daga mimbarin har an fara ta da ikama ma zai zo wa tabkil li salati al-jumu'a kana da adatu salafu salih imani ki kun ga sammako da zuwa masallacin juma'a da wuri iya cikin dabi'u na magabata na kwarai dabi'un magabata na kwarai zuwa masallacin juma'a da wuri wa aimatul huda kuma dabi'u ne na jagorori kan shari'a وذلك لما لها من العجز والصواب domin akwai lada akwai sakamako mai girma game da zuwa sallar juma'a da wuri fa ana aus bin aus qala daga aus bin aus yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ghassala yawmul juma'a wa ghtasala duk wanda ya wanka kuma ya tsaftace kansa wa bakkara wa btakara yayi tijjifi kuma ya sanya turare wa masha wa lam yarkab ya tafi masallaci ko bai hau abin hawa ba da kafa sai ta kaye tafi wadana min al-imam da yaje masallaci ya samu kusa da liman wastama'a kuma ya ji kutuba wa lam yalik bai lagau ba bai wani abu da zai rage masa kiman ladansa na juma'a ba kun fahimta sai ma'aiki yake cewa ka annahu bi kulli qutwa ajru sara la hawla wala quwwata illa billah to kowane taku ne je masallacin sai an rubuta masa ladan shekara guda lada ne na shekara ku duba sharadin wannan wane ne mai wahala cika wani wanka ne mai wahala wanka wahala ce da shi yanzu gaban ɗakuna ko abin ɗakin masallaci ka zo kai wanka kuma gaskiya bane turare gashi nan da naira ɗarin ka ba za ka samu turaren da za ka kuma haka bane ka sanya turare sannan kuma ka yi sammako aƙalla ka ta masallaci zuwa kamar ƙarfe goma ko ƙarfe tara da rabi zuwa goma ka yi sammako ka tafi masallaci ko ba za ka iya ba akwai na ba su yaba ko amma aka ce yanzu ana raba buhun taki daga nan a can karshen cross mai kwallon kafan nan na kan hanyar majoyo wallahi in aka ce karfe shida za a raba wani ashin zai yasu ba yan dan Allah da buhun takin zamani da ladan shekara dan Allah wane zaka ba tsakanin mu ga Allah kai wani ma yayin je ga ko bai samu bai dawo kaga yayi zuwan banza misali in aka ce ana raba wani abu ka je din an ba da time ka je to da yawa za ka je ban samu ba ko ba ne saka ma ladan tafiyar ka ko wani abu da ka sha wahala to amma wannan in kai yanda shari'a ta ce kai wallahi sai ka samu tunda Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari Allah baya saba da kawai ana fahimtar wannan akwai wani da yake faɗa ne a unguwarsu akwai wani bawan Allah da duk wani wata in ya kama iya fidda zakka ta mutane sun kiyaye wata duba ba shekara ba amma wallahi ba sa nisa din wata watan kuma in yazo kwanakin da yake fidda zakar a wata sun sani kai mutum da san kuɗi yake ba wallahi suna rike wannan kwanaki in a farkon wata ne in a tsakiyar wata ne a ƙarshen wata duk su rike a al'adar sa in zai fidda zakatu in ya fito masallaci da asuba da masallaci yake farawa duk wanda yazo asuba a wannan yinin to a wannan yinin kamar ya ga dama ba zai fita kasuwa dan za a jika shi sosai to mutane da suka ji haka suka sani an ce akwai lokacin da suka zo suka hana limamin shigowa masallacin to kafin liman ya zo la sun shiga masallacin tab an rasa ma inda za a shiga kaga wannan me ya kawo su kudin ne ya kawo su ba kudin ne ya kawo su ko ba lalle bane ma kowa ya samu to amma anan ga abin da nasi yake faɗa ma manzon Allah la yatiqu anil hawa in huwa illa wahayyu abin da yake faɗa ma babu son zuciya ne in kai wanka kai sammakon zuwa masallacin juma'a ran juma'a ka tafi da wuri kuma ka tafi a kafa ba tare da kawo abin hawa ba kuma ka je ka matsa kusa da liman a misali ka samu sahun gaba ka saurari kutuba ba kai wani wargi ba a wannan zaman naka har liman ya zo shi ne fashar din ba za a rubuta ma kowane taku da kai zuwa masallacin ladai shekara guda za ta ladan shekara guda ka kaddara mata ku 100 kai kafin ka je masallaci ka ga ladan shekara 100 za a rubuta wannan fa shekara 100 ba saban Allah ba kallon haram ba taba waya ba shiga Facebook ba duba WhatsApp ba kaza ba tsegumi ba ihu ba hayaniya shekara 100 tsarkakakku za a rubuta malalan su a ƙara ma idan Allah wannan ba farla bace ba akwai farin lama mai wani ta kai wannan garaba ta amma ba za ni yi shi ɗan sai zai dami bai kai halali a kan in ka dage ka ma ƙaddara duk wata wata kana wannan a juma'a hudu ka ware wata juma'a ka ce wannan juma'ar kam zan raye wannan in kai ɗaya ka huta ma kai wajen juma'a uku ba kai ba duk wata dai kai wa kanka alƙawarin za ka yi wannan kaga irin canji da za ka samu a aikinka na lada da kuma nutsuwa da za a ƙara samu a rayuwa ana fahimtar wannan to haka ma'aikin Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne mai inganci a cikin sahih ibn qudayya akhrajahu at-tirmidhi wa ahmad wa ibn qudayma wa ibn hibban duk waɗannan malaman sun fitar da wannan hadisi za ku iya to Allah ya ba mu iko wa ana bi hurairah daga sahabi abu hurairah Allah ta'ala ya kare da shi kala yake cewa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana yawmul juma'a idan ranar juma'a ta zo waqafatil mala'ikatu ala babil masjid mala'iku suna nan tsaitsaye a kofofin masallaci duk masallacin juma'a to akwai mala'iku suna nan a kowace kofa su tsaya yaktubuna al-awwal fal awwal suna rubuta duk wanda ya zo da lokacin da ya zo duk wanda ya zo da lokacin da ya zo an gane ko a wa misru al mahajir ay al mubakkir ka misr alladhi tuhdi a yuhdi badnata misalin wanda ya jijjifi ya zo da wurwuri to kamar mutumin da ya gabatar da kyauta ta rawu ya bada sadaka rawu naka yene jamal yake tun koshe sharaku bi sabilillah summa kallazi tahdi yahdi bakara sanan wanda yazo a sa'a ta biyu gaban yayi kyauta ko sadaka da saniya summa kabashan da ya sa'a ta kuma kaman koshi sharab summa dajjaja sanan sa'a ta hudu kamar kaza summa bayda sanan mai sa'a ta biyar kamar yayi sarka da kuyi sai za kharaja al-imam idan liman ya fito ya shigo masallaci mawu sufahu suhubahu sai su nade wannan rijista ta sai su nade ta kenan yastami'una dhikr kuma za su zauna za su kuduba su ma malaiku ana fahimta yastami'una dhikra ay al al al khutba za su zauna su saurari khutbar lima kaga duk wannan iya nuna mana cewa muhimmancin zuwa masallacin juma'a da wuri duk ma dai jinkirin ka dai kar ka sace neman yarda ka zuwa dan da ko a saka sa'an karshen ka je zaka samu dan rabanka da zaka samu amma in dai neman kuma ya zo ya riga ka zuwa masallacin juma'a to kai ne kawai kai sallar juma'a ne amma duk wata farala da ake samu ba kai ana fahimta wannan wakalul jumhur malamai mafi yawa suka ce yastahabu at-tabkir ila al-juma'a awwalan suka ce an so an mustahabbantar da kai jinjiki ka tafi masallacin juma'a farkon yini daga fitowar rana kamar lokacin walaha shine awwalan nahar kamar karfe 9 haka ko 9 da rabi ka gama abin da zaka yi kawai sabatan layin ka ta masallaci zuwa wa bihi qala shafi'i haka imamu shafi'i ya fada wa bunu habib al-maliki da ibn habib al-maliki duk sun faɗi wannan magana sun ce haka ake so musulmi in zai yi kai wannan abu ne mai farla ana baka shawara ana dora ka kan alkhairi ana fahimtar wannan kuskure na biyar qira'atul qur'an wa tasbih qabla al-jum'a fil mukabbirat azo a sanya karatun alqur'ani ko ni tasbihai kuma a kure lafika a sa ranar juma'a to wannan ba daidai bane duk mutumin da ya wannan mai yakon ya samu ladan ma alhaki zai samu ana fahimta ba a zuwa a dana karatu a lasfika ko a samu wani alaran mai dinga rera karatu ko wani tasbihi ya dinga tashi a sika wannan ba daidai bane shari'a bata bada wannan umarni ba in tasharat qira'atul qur'an qabla salatul juma'a karatun alqur'ani ya yada a wasu masallatin kafin sallar juma'a hatta ita kada kasiru minan nas annaha min luzumi wa sunanul juma'a har ma wasu na dauka hakan kamar wani abu ne ko sunna ce ranar juma'ar ba sun dauka wani abu ne wanda shari'a ta sanya shi وكذلك بعض الصلوات والدعوات hakanan wa'ansu salatai da wa'ansu addu'o'i duk su ma ba su halatta ai ba inda ya sifika ne ko da jami'i a dauke wa'ansu hankali gaba ne ba da duski wal haqqu anna hadha min ashya'il muhdatha malai ce magana gaskiya irin waɗannan abubuwan da suke faruwa to abubuwa ne kirkirarren abubuwa al muktalifa wanda sun samu sabani game da abin da yazo ga magabata allati istihbabiha an-nas wanda mutane ne suka koyantar da ita a zukatan wasu mutane kawai wa rawaja la ba'dhum wa su muskan kafa aka suke amma babu dalili qala ibn hajar malik ibn hajar al-asqalani yake cewa wa amma ma ahadathu an-nas qabla waqti al-jum'ah min ad-du'a ilayha bi dhikri wa salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam amma kaga kirkirarrin abubuwan da wa'ansu mutane suka kirkiro a yinin juma'a da wa'ansu addu'o'i da wa'ansu zikirai da wa'ansu salatai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa fi ba'd al-bilad duna ba'd ana yin sa wa'ansu garuruwan sabani wa'ansu garuruwan an fahimta to yace wannan dubba daidai bane wattiba as-salafu salih aula malike ka bi magabata na kwarai game da kowace ibada wannan shine abin da yake farala abin da yake dacewa ka bi magabata akan kowane aikin ibada ka tuka magabata tun daga kasan sahabbai tabi'ai tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in iyaya suka yi duk mutumin da yake so ibadar sa karbu ta kai gaci to irin wannan ka bincika daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in atba'ul atba zuwa salam khalaf iyaya suka yi ibadar wannan shine hanya da ake so kowane musulmi ya tsora ibadar saka amma karbi da kirkirkiran zamani game da ibada zaka dinga yin aikin da babu da aka sai malai yake cewa wattiba as-salafu salih aula ka dinga bin magabata na ƙurai a kowane aikin ibada shine abin da yake zama daidai wa qad su'ila al-ustad al-imam Muhammad Abdu mufti mis an tambayi wannan bawan Allah Muhammad Abdu wanda iya cikin mufti na Misra masu bada fatawa a kasar Misra a wancan lokaci bi ifada min madriyatil munawwafiya fi 24 شهر مايو سنة 1904 عن المسائل akwai wata takarda da ya gabatar a 1904 dama kuma su suna da irin wannan za su samu wani tafi a baka ji ka rubuta rubutu ka kuma gabatar to shi wannan a Sheikh Muhammad Abdu Mufti Mintis ya taɓa yin rubutu gaba da abin da ya shafi irin wannan kaɗan daga cikin abin da ya rubuta min ha daga cikin rubutunsa mashtahara min at-tarkiya su'udul imam al-minbar abin da yake faruwa lokacin da liman ya hau minbari me ya kamata mamu yayi a wannan lokaci duk yayi bayani kabla da kutuba ma mura'ati fil adab al-ilqa ko kuma shi liman din wani irin ladabi ake so ya kasance wajen bayar da huduba da ladabi da kuma irin kalaman da ya kamata ya sawa mutane a cikin huduba wa hadith idza qulta li sahibika wal imam yakfu yayi karin bayani cikin hadisin da manzon Allah yake cewa idan ka cewa dan uwanka na kusa da kai kai shiru kai liman iya hudu ba shine idza qulta li sahibika wal imam yakfu ansi to shi ma akwai wani laifi da kai ma kai kanka wa min hada gaci ma ya hasulu min al-azan qabla al-waqt yawm al-jum'a akwai abin da ya shafi kiran sallah kafin lokaci a ranar juma'a mimma yatamilu على الاستغاثة على الاستغاثات والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم da akwai neman neman taimako da kuma wasu salatai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litanbihi alfallahin almawjudin bil ghayab bil ghaytan alghafilin an makan aljum'a wa yakan ya zama to sanarwa ko fatakarwa game da manoma wanda suka shagala da aikace-aikacensu a jeji har ma juma'a ta sun shagala suna can suna ta fama to a dinga sa wa'ansu salatai ko wa'ansu abin nan wa'ansu waƙoƙi har su ji su tana yau fa juma'a ce to shi ma wannan mai matsayin to duk wannan sai ma dai tafi ajaba bi kauli ki Sheikh Muhammad Abduhu mufti Misr yake cewa inna kullu ibada ba ma waɗannan da ya kama salansu a nan ba dukkan wata ibada dukka lam yurid biha nassun anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ibadar ba a samu nassi ya tabbata gare ta ba ibadar daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa lam ta'ti fi ilmihi fi amalihi kuma wannan aikin da kake so kai a matsayin addini bai zo a cikin ayyukan da manzon Allah yayi ba sallallahu alaihi wasallama wala fi amali ashabihi hakanan bai zo da daya bai zo daya daga cikin ayyukan sahabbansa ba ana fahimta ibtida'an bihi kuma hakan ba koyi bane da shi wa illam na'rif wajhu al-iftida har in ba mu hango fiskar aikin da muke koyi ne da manzon Allah ko sahabbai ba sai yake fahe bid'a to wani aikin bid'a ne kuna fahimta yawo kai shiru ko kuna gide a to yace duk wani aiki da babu bai samu asali daga manzon Allah ba babu dasi babu koyarwarsa a aikin sa ba a gani ba sahabbai ba su yi ba ba wani dalili da zai kusanta ka cewa manzon Allah yayi ba kuma kai koyon sa yake a aikin ba yace kai ba ma wani abin da yake faruwa a yin juma'a ba kowane aiki in dai ibada ce kuma ka bibiye shi duk bai cika wannan sharadin ba sai ce fahe bid'a to aikin kirkirar rere ba shi da asali wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a an ji malan ya ce bata ce wa kullu dalala finna ko bata iya kai mutun zuwa ga gidan wuta fahiya mukawwana masmuma ita bid'a tana zama masmuma a farki amma wanda shi ta bace ta li shari'a yajibu mal'a mai shari'a ko mai shar'antawa ya wajibtar da a hannu a daidai wa hadhihi al-umur sawwara ibadatul mudaza irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a yayin juma'a maliki suna suranta wasu ibadoji kirkirarru lam takun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam wala ashab wanda ba zo a lokacin manzon Allah ba ba zo a lokacin sahabbai ba wala tabi'ina wala tabi'i ba zo lokacin tabi'ai ba ko tabi'u tabi'i wala ya'rifu bitahqiqi man ahdatha kai idan ka bi abin ma a hankali a hankali za ka rasa ba waye kirkiro shi din ma dama bidiya haka take ma Hausa ma sun ce laifi ba shi da ubangiji ai yanzu a aikata laifi a dinga cewa ya abu kaza na ya nema a rasa to ita ma bidiya haka take wani lokacin shedan ne yake wa wasu mutane imla'i kawai ai kaza ai kaza ai daidai ne sai ka rasa waye kirkiro da wani dalili a wani littafi sai ka rasa ana fahimta to shi ne ma lake to in ka bi haƙiƙan abin ma za ka rasa man ahadasaha wane ne ma kirkiro ta wa ma yanqul daga ina aka cirato ta an ba'adul ulama daga wasu daga cikin malamai fi at-tarkiya masalan min anna bid'a wannan da irin waɗannan abubuwa kawai magana karshe cewa su bid'a ne kawai mustahsana wa suna ta ai bid'a ce mustahsana to haka ma da suke faɗa ma da ce la yasihu haka bai inganta ba la yasihu at-ta'wil alayhi ba za ka taɓa yin ta'awili ba kan abin da bai samu asali daga manzon Allah sahabbai tabi'ai ba ba za ka mai tawili cewa ba bid'a bane لأنه لم يفرق بين ما يح... بين ما يستحدث في العادات كالأكل والشرب واللباس والمسكن وما يستحدث في العبادات shi irin wannan wanda zake ta bid'a ce hafara din nan to bai iya bambance kirkirarren abubuwa game da al'ada kamar abinci abin sha tufa gun zama da kuma kirkirarren abu cikin addini kuna fahimta wannan kuma wani ilimi ne mai zaman kansa wanda har yanzu zaka samu wa'ansu ma daga cikin masu da'awar da'awa ko masu da'awar ilimi sun fada cikin wani hadari yanzu idan an zo ana maganar bid'a sai wani ce ai lokacin manzon Allah ba ai magana ala zika ba ai ta ma bid'a ce kaga wannan bai ma fahimci me ake cewa bid'a ba ai manzon Allah bai sa hula din kekkiya ba manzon Allah bai sa wanduwa din ba manzon Allah bai hau mota ba manzon Allah bai kaza ba duk wannan ba sa cikin layin bid'a ku duba ta'arifin da Imam Malik bin Anas yayi wa bid'a sai ki ta shay'un yushbihu bid-din wa laysa bid-din ita bid'a a cikin addini ce yanzu dukkan mu nan idan mun yi sallah ba da su ka ko wanda zai ji sallar mu dai ba idan mun kashe la su ka mun ce karatu haka za mu yi yana cikin masallaci su ji akwai wanda zai ji mu yi dai ba babu kaga ba bid'a bace wannan wani abu ne da zamani ya zo na ci gaba a zamanance kuma ita kanta wannan sifikar ai wanda yayi ta bai yi ta dan za a yi karatu da ita ba kawai dan ihon sa da hayaniya sa yayi da kawai amma sai musulmai suka musulunta da ita wannan ba ci gaba ba ci gaba ne mana ko ai manzo Allah bai bai bai bai bai bai sha coca cola ba manzo Allah bai sha five alive ba duk wannan ba bid'a bane alaji bid'a a addini mawdu'in addini kamar a ce yau ana sallar magariba raka'a ka ce kawai raka'a hudu za ka yi ga gona a cikin addini ne ka kirkiro abin da manzon Allah ya to wannan malaji duk wanda yake magana ta bid'a ce hasana hasana to bai iya bambance me kirkirarren abu a cikin al'ada kamar abinci abinci ya sutura me kirkirarren abu kuma a cikin addini an bai wannan to wannan shi abin da malaji ya ƙara bayani aka kuma ina ganin mun zo gaba da zamu samu matsaya insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana turbai Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu fahimta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna addu'a ga mahaifanmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu muna addu'a ga mu ga zuriyar mu Allah ta'ala ka shirya da mu tafarki majalisi muna addu'a ga kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sassauta mana wannan rayuwa wannan kwancin rayuwa da ake ciki Allah ta'ala ya kawo mana sauki abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka fi ƙarfin abin da ya dame mu Allah ka mana magani shi majinyatan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya malam Umar da ƴan uwansu da suka da larurar jinya mana addu'an Allah ya ba su lafiya kuma Allah ta'ala ya saka fara su kai muna ƙara addu'a ga ainihin jagororin mu Allah ya musu jagora dukkan mai taimakon addini Allah ka taimake shi dukkan kuma yi wa addini zaban ƙasa duk inda yake Allah ka mal magani muna ƙara addu'a Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya sauko mana da ruwa mai alkhairi Allah ta'ala ka raba mu da fari ka raba mu da kwari da abin da zai tayar da hankali a wannan damina muna roƙon Allah ta'ala ka raba mu da shi Allah ta'ala ka sanya albarka a gidajen mu Allah ka sanya albarka a kasuwannin mu Allah ka sanya albarka a gonakin mu dukkan wata harka ubangiji muna roƙon ka ta mu ka sanya mata albarka Allah ta'ala ka samu lafiya mu gama lafiya Allah ta'ala muna roƙon ka Allah ta'ala muna roƙon ka sanya wa shugabanni mu imani Allah ka ƙara masa tausayi san tausayin jama'a su ya yan kasuwar mu Allah ka cika zuciyarsu da tausayi Allah ka hana su kuya wajen ƙara farashi ya Allah Allah duk wanda zai kuya ƙara farashin kaya Allah ka hana shi wannan Allah ka taushe masa basira wannan Allah ka sanya masa tausayi a bukatunsu Allah ka hore mana da zabi dukkan wanda yake da wata bukata a gunka ya Allah Allah ka biya masa dukkan bukatunmu da muka sa gaba gare ka ya Allah ka biya mana su Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira akwai masu neman addu'o'in Allah da mu da su duka ka san bukatunmu Allah ka biya mana Allah ta'ala muna roƙonka ka wasa mu wani lafiya wannan karatu da muke Allah ka sanya masa albarka Allah ka sa zama sanadiyar gyara kusakuran mu Allah ka sa zama haske a gare mu a duniya da lafiya muna addu'a ga ma'abota wannan masallaci an kwamiti da dattawansa da limamai da ladanai da yan midiyar mu duka Allah ya musu albarka Allah ya sanya musu ladan su a bizani Allah ya biya su da kansa kuma Allah ya musu sakiya da alkhairi muna addu'a ga mai wannan gida sanata goji Allah ya masa albarka a rayuwarsa ayyukan da yake na alkhairi Allah ya karba masa Allah ka nusar da shi aiki yafi alkhairi cikin rayuwar shi kusakuransa Allah ta'ala ka yafi masa su da mu duka Allah muna roƙonka a wanda suka rasu a cikin iyalansu da namu Allah ka ji kansu ka gafarta musu ya ci masa Allah ta'ala ka ƙara mata lafiya Allah ka ƙara mata lafiya da dukkan majinyatin mu Allah ya ƙara musu lafiya na wa alaikum salam na'am to wace ce wa? wace ce ba zaura? na ba zaura kwana uku ko kwana bakwai to ga ji wata tambayar ma ta ce waɗannan masu tsegumi an fahimta to in shi zawarci akwai na hakika akwai majazi akwai majazi akwai hakiki idan an yi wa mace aure an ɗaura mata aure to ko da mijinta bai take ta ba to ta zama bazawara majazi kenan tunda an taɓa ɗaura mata aure kuma ita wannan har in wani mijin ya aure ta bayan daura mata aure to ita a rayu kwana uku za a fada ana bayyanta amma kuma ba za ta yi idawa ba har in dai mijinta bai take ta ba za ta yi idawa Allah ya nasanta wannan Qur'ani duk wanda aka daura mata aure daga daura auren mijinta ya mutu ko ya sake ta kafin ya kusance ta ba ta da idda da za ta yi idawa amma kuma sunanta bazawara a shari'a akwai kuma bazawara ta haƙiƙa wanda an ɗaura mata aure ko mijinta ya kusance ta yace sai ba a haƙiƙa wannan suna ne da ɗaurin aure ya jawo mata inda za ta ci sadaki kuma za ki ci sadaki a banza ne a aiki ai dole ke ma wani haƙin nake ki sare da daga ɗaura auren ana cewa fatiya to ta ci rabin sadaki ko angon bai ganta ba in ya ganta kuma suka keɓe ko aka sa sa mota a kai su gida tare to ta cinye sadakin duka a shine maganar ne to kaga wannan kadai ya sata zaman ba zaura a majazi ke wannan dai shine insha Allah wallahi akwai yana wankan juma'a na a duk wanka a shari'a ɗaya da wankan janaba da wankan haidar mace da wankan nifasin mace da wankan idi da wankan juma'a da wankan fitar roƙon ruwa da wankan shiga maka da wankan waye duk ɗaya ne yanda ake daidai niyya da babanta ko niyya ce kai take bambanta su amma duk wani wanka a shari'a da yake in dai shari'a ta ce ayi wanka ayi abu ba ta iri dai Allah ya samu gani da ƙarshe akwai sabon darasi da za a sa kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata ko akwai masallacin gidan Alhaji Sa'adu Mai Silibas to insha Allah ran talata yau sauran kwana shida kenan ko jiya talata yau laraba to ranar talata ne zuwa za a buɗe da rasu ya buɗe insha Allah ranar talata daga nan kuma duk talata talata insha Allah in Allah ya raya mai ba mu lafiya za a dinga yin da rasu ya ta insha Allah a wannan tsohon gidan sa nan kusa da muna kusa da hanyar zuwa police station to anan Allah ya an gane ko ba iskali kowa ya gane darasan nan iyanan guda biyu nan iyanan darasan ko ina iyanan karawa muka yi na talata a masallaci ne fitas wannan na kusa da stadium kwara dinga jan baki yana fara da wasa ne ko da kaza mutane yanzu masara ta ta ta gigita su sai ai magana ta me ma ne yace ko ai ya ce kaza ya ce kuma a gaban ka ba ka yi ba don Allah ya sa mu dace wasu littafi sai an ji za a ji Allah har yanzu ba mu yi ittifaqi littafin da za a sa ba amma akwai yorin an saka kafin juma'a idan mun zo juma'a za a fara littafi in kuma ma sai an je ta za a ji littafin ba dai subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi